بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ainihin asabar safiyar nawa ga wata kenan yau da musulunci na sai dai sha ɗaya yau sai dai a dubai shi da yau ga shi nan ba fa dubu wannan guri yau muna takwas ga watan ko tara kenan zai zama tara ne so yau muna tara kenan ga watan ainihin wato rabi'un thani hijira da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da bakwai kenan ga watan ainihin januwari dubu biyu da sha bakwai miladiyya insha Allahu ta'ala yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad ibn sa'id islam allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan malami yana nan yana bayyana mana ainihin wato ababin da ke warware la ilaha illallah daga cikin abubuwan da zarar mutum ya aikata to lallai waɗannan ababe suna da tasiri wajen ainihin wato ya bar musulunci baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ya datar da mu zuwa ga ainihin wato tafarki na ƙwarai malam ya ci gaba da cewa الناقد الثامن muna shafi na 68 kenan kuma wannan shine darasin mu na ainihin wato 23 a wannan littafi insha Allah ta'ala الناقد الثامن abna takwas daga cikin abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين شيني تيمكم مشركي كما da ƙoƙarin taimaka musu a kan musulmi mutum ya taimaka musu wajen ba su shawara wajen ba su dukiya maɗuɗu wajen ainihin wato ƙoƙari na ganin cewa an ainihin wato karye musulmi baki ɗaya kuma misali yanzu ya zamto akwai yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to sai a waye gari a samu wani musulmi yana taimakawa waɗannan kafiran imma dai wajen su yaƙi musulmin ta hanyar ya taimake su da dukiyarsa ko ya taimake su da shawara ko ya taimake su da makami ko ya taimake su da wasu dabaru na yaƙi to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan yana sa ainihin wato mutum ya yarda ya bar addinin musulunci baki ɗaya saboda a cikin alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki a ayoyi masu yawa ya yi ta jan kunnen musulmi muminai akan cewa kada su kuskura su rika taimakon arna kada su kuskura su rika nuna ƙauna da soyayya da taimakekeniya akan waɗanda suke ainihin wato mushrikai ne waɗanda suke ainihin wato kafirai ne ba sa bin Allah da manzansa ba su ma yi imani da Allah ba ballantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala ka tsare mana imanu malam yace al-muzaharatu abinda ake nufi da al-muzahara ma'anaha ma'anarta shine al-mu'awana shine taimakekeniya wa muzaharatul mushrikina 'ala al-muslimin da kuma taimakon ainihin wato mushrikai akan musulmai i'anatul kuffari ala qitalil muslimin shine taimakon ainihin wato kafirai akan yakar musulmai wa aziyatil muslimina da kuma ainihin wato cutar da al'ummar musulmi wa kadhalika man ahabba al-kuffara hakanan duk mutumin da yake nuna wa kafirai soyayya da kuma ƙauna fa'innahu ya kufuru to shi ma wannan yana kafirta duk mutumin da zai nuna ƙaunansa da soyayyansa da jibintansa ga mutanen da suke ainihin wato kafirai shi ma ainihin wato wannan mutumi yana ainihin wato kafirta yana ainihin wato barin addinin musulunci bi kulliyatihi Allah ta'ala ka tsare mana imanin muka shiryar da mu gashi nan Allah ta'ala ya ce wa hadha huwa tawalli wannan fa shi yake kira da ma'anan at-tawalli jibinta da kuma ainihin wato juna soyayya qarara Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su ya nuna soyayya gare su a cikin ku fa innahu minhum to shi yana cikin su kaga magana ta kare wannan hukunci ko Allah ta'ala shi ya wannan hukunci ainihin wato cikin suratu ainihin wato alma'ida a inda yake bayanin cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ka riƙi kiristoci da yahudawa a matsayin masoya a matsayin majibinta a matsayin mataimaka domin sashin su masu nuna soyayya ne ga sashi to don haka dukkanin wanda ya jibince su a cikinku to shi yana cikinsu kuma Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da waɗanda suke azzalimai ya tawallahum bil munasara yana taimakonsu yana jibintansu ta hanyar me ta hanyar taimakonsu wal muawana har ila yau wancan wajen ainihin wato taimakonsu wajen ana yaƙi da juna kenan wal muawana ko kuma taimako ta hanyar ba da dukiyarsa ko taimakawa da makami ko ainihin wato taimakawa da wani dabarin yaƙi wanda za a ainihin wato yi nasara akan musulmi aw yatawallahum bil mahabba ko kuma yaje su ta hanyar nuna ƙauna gare su da kuma soyayya fa innahu yakfuru to mai irin wannan aiki kai tsaye yana kafirta ga barin addinin musulunci li'annahu ahabba al-kufra wa ahabba al-kuffara saboda a nan kai tsaye aiki biyu mutum ya aikata yana son kafirci kuma yana son kafirai kaga ya hada tsakanin abubuwa masu muni guda biyu fayakfuru bizalika dan haka sai kaga mutum ya kafirta da waɗannan ababe guda biyu da ya aikata idza ahabbahum ma'anahu ma'ana idan ya nuna soyayya gare su ma'ana annahu lam yunkir al-kufra na farko dai baya kyaman kafirci a karan kansa wa lam yunkir al-kufra wa man lam yunkir al-kufra fa huwa kafir duk mutum ko da baya nuna kiyayyen shiga kafirci jama'a shi ma kafiri ne ko me yasa saboda ka'ida ce Allah ta'ala ya sa nuna kiyayya ga arna da mushirikai jama'a wannan ibada ce da ake gudanar da ga Allah madaukakin sarki yayin da kace kana son Allah kana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a gefe guda kuma dole kai cewa kana injinin kafirai baka kaunar su baka san su baka san addinin su baka san ɗabi'ar su da yanayin su jama'a ina fata an gane wannan amma yayin da mutum ya nuna kauna a gare su to kaga kenan shi ma sai zama zalika bi annahu ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum saboda wadancan sun kyamaci abin da Allah ta'ala ya saukar sun kuma nuna soyayyansu ga aihin wato mushrikai shi yasa basu basu kaunaci abin da Allah yake so ba jama'a ina fata an gane wannan qala subhana Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa yace wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to shi yana cikin su inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiri da mutanen da suke azzalimai kaga kenan ba za ka riki ainihin wato kafirai a matsayin suwa ba a matsayin majibinta ba a matsayin masoya ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya raba tsakanin ainihin wato kafirci da kuma addinin musulunci a cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'mine su riki kafirai a matsayin masoyansu a matsayin majibinta a matsayin abokanan shawara min dunil mu'minina amma kuma su kyale mu'minai yan uwansu Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in babu shi babu ruwan Allah da shi ma'ana babu shi babu addinin musulunci an gane wannan ko Allah ta'ala ka kiyashe mu gabarin ainihin wato fadawa ta farki da kafirci wa qala subhana hakanan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani in tuti'u fariqan min allazina utul kitab lallai idan kuka yi biyayya ga wani sashi daga cikin waɗanda aka baiwa littafin alqur'ani mai girma yaruddukum ala a'qabikum za su sa ku yi ridda ku juya akan digadigan ku bar addinin musulunci fatanqalibu khasirin oke na'am yaruddukum ba'da imanikum kafirin haka ne ko zassa ku yi ridda ku bar addinin musulunci ku koma ainihin wato kafirai na'am ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba idan kuka yi biyayya ga wani sashi daga cikin yahudu da kiristoci sune waɗanda aka baiwa littafi yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su sa ku juya baya ku yi ridda ku bar addinin ku bayan imanin ku ku kasance kafirai ma'ana za su sa ku yi da ku koma kafirai a bayan da kuna masu imani wa kaifa takfurun ta yaya ku za ku kafircewa Allah wa antum tutla alaikum ayatullah alhali kuma gashi nan ana karanta muku littafin Allah wa fikum rasuluhu kuma a cikin ku akwai manzansa ta yaya za ku kafirce bayan a cikinku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku littafin Allah yana tsarkake ku yana karantar da ku littafin Allah da hikima ta yaya za ku kafirci bayan a cikinku akwai manzon nan wanda yana karanta da ku littafin Allah ga ayoyin Allah ga manzon Allah ga ta biyu sai Allah ya ce wa man ya'tasim billah dukkanin wanda ya riko da addinin Allah ya rike Allah madaukakin saki ta hanyar nuna ainihin wato kauna da yin biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ce faqad hudiya ila siratin mustaqim lalle wannan ya shiryu zuwa ga ainihin wato tafarki na gari ya shiryu zuwa ga ainihin wato miƙaƙƙiyar hanya hanya madaidaiciya jama'an gane wannan ko wannan aya ta zo ne ainihin wato a cikin suratu ali imrana aya ta ɗari zuwa ta ɗari da ɗaya jama'a waɗannan ayoyi kai tsaye suna karantar da mu cewa bai halatta ba a matsayinmu na musulmi a matsayinmu kuma na muminai mu jibinci waɗanda suke ainihin wato ahalul kitabi su ne kiristoci da kuma yahudawa ta kowace irin hanya ta wajen addini ne ta wajen ɗabi'a ne ta wajen yanayin gudanar da tsare-tsaren rayuwa ne bai halatta a ce muna ainihin wato yin koyi da waɗannan arna ba saboda mene Allah maɗaukakin sarki ya riga ya karantar da mu mafi alkhairin risala mafi alherin shirya da ya kamata mu shiri da ita jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin wa qala subhana hakanan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku in sukai imani in tuti'u allazina kafaru idan kuka yi biyayya ga waɗanda suka yi kafirci yaruddukum ala a'qabikum to za su sa ku yi ridda ku juya akan digadiganku ga barin wannan addini fatan qalibu khasirin ku juya kuna ainihin wato hasararru masu yin hasara Allahu akbar ka duba yadda Allah madaukakin sarki yake son dukkanin wani alkhairi ya tabbatar man da shi jama'a an gano wannan ko jama'a gashi yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana ya ku waɗanda suka yi gaskata Allah da manzansa kuma kuka san shari'ar Allah, ku sani cewa in kuka yi biyayya ga waɗannan waɗanda suka kafirci, suka ƙi yin imani da cewa Allah shi ne abin bauta guda ɗaya, ba su yi imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a matsayin manzo, su ne Yahudawa da Kiristoci da ainihin munafiƙai da mushirikai gaba ɗaya. In kuka yi musu biyayya cikin abin da suke umarninku da cewa ku aikata, ko hannunku gabarin abin da ya dace da ku yi kuka yi musu biyayya akan haka su ku sani za su fatar da ku gabarin bin hanya ta gaskiya shine yaruddukum ala aqabikum za su fatar da ku gabarin bin hanyar gaskiya ku yi ridda gabarin addininku sai ku kasance fatan qalibu khasirina sai ku juya kuna hasararru ma'ana ƙarshe dai abin da mutum zai samu jama'a a wannan rayuwar shine zanto hasararre a wayi gari ba shi da mataimaki a wayi gari ba shi da ladan komai a wajen Allah maɗaukakin saki a gidan lahira shine ma'anar fatan qalibu khasirina ku koma waɗanda kuke cikin hasara bayyananniya da kuma tabbatacciyar halaka sai Allah ya ce balillahu maulakum ya kuma munai bari dai Allah maɗaukakin sarfaki fa shi ne majibincinku shi ne mataimakinku wa huwa khairun nasirin kuma ya Allah shi ne fi alheri mai taimako ko babu wani wanda zai iya taimakonka kamar yadda idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka jama'a Allah shi ne mafi alherin mai taimako wanda dukkanin halittu da bayi suna buƙatar taimakonsa jama'a ina fata an gane wannan shi yasa Allah ta'ala ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin bari dai Allah madaukakin sarki shine majibincin ku kuma shine mafi alherin wa shine mafi alherin mai taimako wa qala jalla wa ala hakanan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku rike ainihin wato maƙiyana da maƙiyanku auliya'a a matsayin mataimaka a matsayin masoya a matsayin abokanan shawara tulquna ilaihim bil mawadda kuna ainihin wato nuna musu soyayya shine ma'ana tulquna ilaihim bil mawadda ma'ana tufduna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya sosai da sosai wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi gashi kuma su waɗannan arnan sun riga sun kafircewa abinda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato saukar muku na ainihin gaskiya na imani da Allah da manzon Allah da abin da Allah ya saukar na alkur'ani mai girma dukkanin wannan sun kafirci ba ma wannan ba yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun kori annabi sallallahu alaihi wa sallama su kuma din mu'mine sun kore ku da garin makka saboda mene eh dan me so kore ku an tu'minu billahi rabbikum kadai saboda wai kun yi imani da Allah a matsayin ubangijinku shine dalilin da yasa aka kore manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka shine dalilin da yasa aka kori ainihin wato sauran muminai bayin Allah daga garin Makka ina fata an gane wannan to waɗannan kafire sun kore ku da ku da manzon Allah gaba daya saboda kun gaskata Allah a matsayin ubangijinku kuna kadaita shi da bauta to Allah ya ce kada ku kuskura ku rike su a matsayin wane a matsayin masoyanku an gane wannan ko in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun kasance kun fita ne kun fita jihadi domin ni wabtigha amradati kuma in dai ku dinnan kun fita ne wajen yin jihadi domin neman yarda ta to kada ku kuskura ku rike su a matsayin masoya an gane wannan ko tusirruna ilaihim bil mawadda har a wayi gari kuna ainihin wato ɓoye wata ƙauna da ke tsakanin ku da su Allah ya ce wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum alhali ko ni ne mafi sanin abin da kuke ɓoyewa da ma abin da kuke bayyanawa ma'ana idan kun nuna musu ma soyayya a ɓoye kuna ɓoye wa ƴan uwanku mumune ko shine matsayin munafurci to ai Allah shine mafi sanin abin da kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya aikata haka ko a cikin ku faqad dhalla sawa'a sabil to wannan ya bace a tsakiyar hanya ma'ana ya bace ga barin bin hanya madaidaiciya wacce za ta kai shi zuwa gaci an gane wannan ko ya bata amma a tsakiyar hanya Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ta'ala ce in yasqafukum idan fa suka samu dama akan ku a duk inda arna suka same ku kuma suka samu dama a kanku kafirai ya kunu lakum a ada'an za su zame muku maƙiya za su bayyana ƙiyayyarsu a wannan lokacin akan ku da sauri da wurwuri domin jama'ar ne baya nuna ainihin wato mujamala tsakanin shi da musulmi duk wani biyayya da zai baka kafin ya samu ya riƙi wata dama a kanka ne amma da zaran ya samu wannan dama a kanka jama'a wallahi kaka ne i ai mun gani a ƙasar nan ko za a zo ana ta maganganun ana najeriya ma sai yin fitsari a tsaye ba haka ba ne ko kuma a zo ana faɗin cewa da a zaɓi kaza gwara an zaɓi arni misali duk irin waɗannan mun ji irin wannan misalan da a zaɓi kaza gwara an zaɓi arni to ai an zaɓi arni kuma an ɗanɗana an ji ko eh da ka duk wanda ya so ma ya ƙara komawa sai ya ƙara komawa dama can mu ba kai kanmu ba amma munafukan cikinmu mugayen cikinmu masu ainihin nuna ainihin wato son zuciya a cikinmu waɗanda ba sa ƙaunar Allah da manzansa maslaha kansu kawai suke dubawa su ne suka dinga kawo mana irin waɗannan alaƙaƙai suka haɗa kai da waɗannan arna aka yi abin da aka yi aka dinka kashe uwanmu Allah ya isa mu yafi ba jama'a ina fata an gane wannan don haka jama'a wallahi tallahi babu yadda za a yi a wayi gari arni ya nuna maka soyayya ta gaskiya Allah ya faɗa muku ayya ayyuhal ladina amanu menene subhanallah a cikin ali imran ne na manta ayar Allah yana maganin cewa la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku kuskura ku riƙi wasu majibinta abokanan shawara na jikinku waɗanda ba ku ba in ji Allah Allah ce la ya alunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ce waɗannan ba za su taɓa saurara muku ba saboda haka su ƙoƙari ma fata suke yi wata musiba ta faɗa muku kuma ƙiyayya ta riga ta bayyana ƙarara daga bakunansu amma abinda zuciyarsu ke ɓoyewa ya fi girma Allah ce qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun lalle mun riga mun bayyana muku ayoyin mu inda gaske ne ku dinnan masu gaskiya ne zai ta maka farau farau amma da zaran ya samu ya dafi wannan kujeran a wata ma'aikata ne a wata makaranta ne a wani wurin aiki ne da zaran ya samu ya dafa wannan damar ya zama shine mai dama akai to ko zai jifa ka cikin damuwa zai dama ka ya kuma shanye shine in yasqafukum in suka samu dama a kanku yakunu lakum a'da'an za su zame muku makiya masu bayyana kiyayyansu a kanku a fili wa yabsutu ilaykum aydiyahum kuma za su sanya hannayensu a kanku za su shimfida hannayensu a kanku me amfanin wannan ma'ana za su dinga kakkashe ku ta hanyar yin amfani da hannayensu da yin amfani da makamai kuma su ribaci wasu daga cikin ku ko musulmi a matsayin mene a matsayin bayi irin wannan abin ya faru a Jos Aiko ya faru a jihar Plateau a yankin ina ne lantan ne ko fanshin ne shandam an yi irin wannan an wayi gari arna sun karkashe musulmi har sun kwashe matayensu har da wasu ƙananan yara a matsayin bayi za su rika musu bauta wanda a da kuma gani ake to yana zaune lafiya ai babu komai shikenan an aminta da su ba haka bane harkatar da cewa ƴaƴan musulmi suna neman ƴaƴan arnan suna zinace zinace da su da sauransu gashi nan da abin ya zo ya juye kuma me ya faru an waye gari musulmi ya rasa inda zai sa kanshi ya zama kamar bera ana bi ne ana mai a tara a tara don haka jama'a babu yadda za a yi wanda yake arni a wayi gari yana son ka kai kuma ka yadda a'a gashi Allah ya faɗa maka wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su ainihin wato sanya muku ƙarfin hannayensu wajen yaƙakku da wajen ainihin wato kwasan wasu daga cikin ku a matsayin bayi wa alsinatu wa alsinatahum za su kuma sanya muku hashinansu wajen zaginku da wajen cin mutuncinku da wajen yayata ku a matsayin wani abu da kuka aikata mummuna an gane wannan ko Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa alsinatahum bisu'i da harsunansu kuma ta hanyar faɗa muku baƙaƙen maganganu wa waddu law takfuru kuma suna burin ina ma ku kafirta kaida kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa suna burin ina ma ku kafirta irin yadda su ma suka kafirta sai ku zama ɗaya da su an gane wannan ko burin su kenan jama'a ba su da wani buri wanda ya wuce wannan mun sani tabbataccen abu ne a tarihi alƙur'ani mai girma fi ghairi ma ayatin ya bayyana mana irin waɗannan abubuwa dama Allah ta'ala ya faɗa mana latubula wanna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce wallahi tabbaci haƙiƙa sai mun jarrabe ku a cikin dukiyanku da ƴaƴayenku kai da kawunanku sai mun jarrace ku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا كما سيكون دنگا سامن چوتر وكلا كلا دقا سوا دقا وطند أكبي ولتافي قبانون قسوني واني يهودا والكريستوشي da kuma kafirai mushrikai za ku dinga samun cutarwa mai yawa a tare da su Allah ta'ala ya faɗa mana wannan dan haka dama a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir duniyan nan kurkuce ta mumini amma kuma aljanna ce ta kafiri jama'a ina fata an gane wannan to kaga shi yasa Allah ta'ala ya faɗa mana ka'idan kenan wadda kafirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq da yawa daga cikin waɗanda aka mai wa littafi yahudawa da kiristoci suna burin ina ma za ku yi ridda ku bar wannan addini ina ma za ku yi ridda ku koma kafirai kuma suna yin wannan ne hasadan saboda wata irin hasada min indi anfusihim wacce take cikin zukatansu an gane wannan ko jama'a to kaji Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanu da haka kenan duk mutumin da ya kokarin jibinta waɗannan mutane jama'a kai tsaye zai arihin wato bar addinin musulunci domin ka'ida kenan wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ta'ala ka tsare mana imanu domin jama'a asalin at-tawalli da Allah ta'ala ke cewa la tatawallaw qauman ko غضب الله عليهم تو أنن التولي شيني المحبة في القلب نونا سويا أسكن زوجيا أنقانوا أنكو سكتشي ثم ينشأ عنها المساعدة والمعاونة bayan wannan soyayya da zan soyayya ta shiga sai kuma a fara kokari wannan soyayya ita za ta haifar da mene taimako da taimakeceniya tsakanin tsakaninsu da kafirai to kaga nan tunda ya zamto shi musulmi ne amma yana taimakon mushrikai da arna akan musulmi ta hanyar bada dukiya ko bada makami ko bada wani ra'ayinsa to wannan dalili ne akan cewa ya jibinci suwa ne mushrikai kuma yana son su don haka babu shi ba musulunci an gane wannan ko jama'a domin nuna soyayya ga waɗancan mutane jama'a ridda ne ridda ne da lassin alƙur'ani mai girma an gano wannan ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to yanzu ka duba a duniya jama'a irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar Siriya a yau dan Allah su wane ne shi aska nemo taimakon su eh mushrikai ne kafirai ne dan ƙasar Rasha an tambaye ka wani addini suke a matsayin addini yahudanci ko kiristanci eh su kawai arna ne ina fata an gano ne jama'a to su wane ne su bashar al'asar suka je wajen suka nemo taimako kai tsaye wajen rasha rasha su wane ne mushirkai ne da nassin alƙur'ani in ka duba wani zaga ai ya dace da abin da Allah yake faɗa ko bayan su fa da america kansu a haɗe yake ɗan juma ne da ɗan jimai idan ka bibiyi labarin iraq abubuwan da suka faru wanda suke cewa ayatullahi ali sistani sistani da kansa ya fito yana bayyanawa cewa idan banda sun taimaki amerika a iraki da ba za su iya cin iraki da yaƙi ba in banda su shi'a sun taimaki amerikawa da amerikawa ba za su iya cin iraki da yaƙi ba ka koma afghanistan Hamid Karzai wanda za ka sashi a matsayin prime minister a ƙasar ko shugaban ƙasa wane ne shi ɗan shi'a ne ƴan ƙungiyar Northern Alliance su wane ne su ɗan shi'a ne suwa suka taimaki Amerikawa aka hamɓarar da wannan gwamnati ta ahlus sunna a ƙasar shi'a ne ka je kuma ka gani a Syria akwai sojojin Iran akwai sojojin Lebanon ɗan Hezbollah akwai ainihin wato sojojin sa kai kuma daga iraki daga iran daga ainihin wato lebanon daga kuwait da sauran kasashe na wannan yankunan gaba daya an kwashe su a matsayin sojojin haya suna taimakawa ainihin wato 'yan shiya kasar syria maƙiyin dai guda ɗaya ne shine ahalus sunna a gama da su don dama waɗancan isis ɗin dama su ba sa cikin layi domin sun saba wa manhajin ahlus sunnah wal jamaa domin ISIS ba su da bambanci da Boko Haram ISIS ma Boko Haram laka su ma kashe kowa suke yadda suke a ƙasar nan a yi kisa a yanka ko ma waye suna ganin kai a matsayin kafiri ne saboda ka yarda da hukunci da ba na Allah ba ko ka yarda da shi a matsayin ka jinin shi kayi ne bisa son zuciya ba wai ka yarda da shi a matsayin cewa yana daidai da Allah ba ka kafirta domin su khawariji ne kaidan khawariji kuma da zaran ka aikata babban laifi guda ɗaya ka kafirta da ma'ana fata an gane wannan Allah ta'ala ka shirye da mu wa qala subhana hakanan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci wasu mutane ko mutanen nan waɗanda Allah ta'ala ya fushi da akansu qad ya'su min al-akhirah wanda sun riga sun ɗebe tsammani game da lahira suna cewa ai ba za a tashi alkiyama ba kama ya isa kufaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai waɗanda suke cikin kabari suka ɗebe tsammanin cewa babu azaban kabari kuma ma in sun mutu ba za a tashe su ba jama'a ina fata an gane wannan ai ya ayyuhal ladina amanu billahi wa rasulih ma'ana ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم kada ku riƙi waɗannan waɗanda Allah ta'ala ya fushi a kansu likufrihim saboda kafircinsu asdiqa aw akhilla kada ku riƙe su a matsayin abokanai kada ku riƙe su a matsayin masoya qad ya'isu min al-akhirah ma'ana qad ya'isu min thawabillahi fil akhirah wa anna sirga sun ɗebe tsammani game da wani lada da Allah ta'ala zai ba su a gidan lahira kama ya isa al-kuffarul maqburuna min rahmatillahi fil akhirah kamar yadda kafiran da ke cikin kabari a yanzu haka sun riga sun ɗebe tsammani gabarin samun rahmar Allah a gidan lahira an gane wannan ko hina shahadu haqiqatal amri yayin da bayan sun mutu din sun shaida asalin al'amarin cewa lallai Allah zai tashe su kuma zai musu azaba kuma cewa ba su da wani rabo a gidan lahira an gane wannan ko wa alimu ilmal yaqin kuma sun sani sani na haƙiƙa sani na sakankan cewa annahum la nasiba lahum minha cewa su ba su da wani lada domin Allah ta'ala ya faɗa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune waɗannan waɗanda ba su da komai a gidan lahira sai azaba wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a nan gidan duniya ya lalace wa batilun ma kanu ya'maluna kuma dukkanin abin da so kasance suna aikatawa abu ne wanda yake ainihin wato batacce abu ne wanda yake ainihin wato na rashin gaskiya Allah ta'ala ka shirye da mu ka datar da mu akan bin tafarki na gari ka ainihin wato sanya mu daga cikin bayinka waɗanda suke jibintan bayan Allah muminai wajen taimakonsu wajen gyara musu aƙidarsu da wajen karantar da su abin da zai amfanar da su da wajen taimakonsu wajen ciyar da dukiya da taimakonsu da dukkanin abin da ya kamata a taimake su domin ɗaukaka wannan addini Allah muna roƙonka ka tsare mu gabarin ainihin wato faɗawa ainihin wato tafarki na ɓata wannan kuma jama'a shine ƙarshen wannan babi din insha Allah ta'ala dan haka sai mu gane wannan jama'an fahimci cewa lallai dukkanin wanda yake ƙoƙarin taimako da taimakekeniya tsakanin shi da kafirai ko mushrikai akan musulmai to wannan ya yarda babu shi babu addinin musulunci domin wannan jibintan nasu da yayi da nassin alqur'ani mai girma ya riga ya yi ya riga ya aihin wato ridda ya bar addininsa Allah ta'ala ka kiyashe mu jama'a insha Allah ta'ala nan zamu tsaya da fatan muna roƙon Allah ta'ala abinda makaranta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun na alkhairi Allah ka biya mana Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم تقبل شهادة من قتل منهم مظلوما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته